أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أرض العمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da saduwa a cikin wannan wuni mai tarin albarka na watan talata wanda ya yi daidai da sha hudu da watan goma watan ramadan watan tara afwan watan tara watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya yi daidai da 29 da watan biyar miladiyar haihuwa annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fata allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya dora mu akan tafarki madaidaici muna tawassali da wannan azumi da muke yi da kuma wannan ayyuka da ake na karance-karance ya allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'anda idan aka roƙe ka kana karɓa ya Allah ka biya muna dukkanin bukatocin mu na alkhairi ka kuma gafarta mana kurakuran mu da mu da mahaifan mu baki daya bi rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a aya ta fudu a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj fadin Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillahu wa yahdihi ila azabil sa'ir yau za mu tashi a aya ta biyar sai Allah ya ce يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا na'am وترى الأرض هامدة daga nan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
Allah ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, in kuntum fi raibin min ba'thi idan kuna cikin shakka kuna kwankwanto game da tashin alkiyama cewa ba za a tada ku ba a yi muku hisabi sai Allah ya ce to bari ku ji dalilai da ke nuna allantaka ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce kar ku manta fa inna khalaqnakum min turabin ku faso Allah mu ne muka halicce ku daga ƙasa turɓaya ƙasa da laka summa min nutfa sannan muka halicce ku watan halitta ta farin halitta annabi adam kenan Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam daga mi da tabo na laka sai Allah ce bayan mun halicci babanku annabi adam daga laka sai Allah ce da ku kuma zurriyarsa summa min nutfa sannan muka halicce ku daga digon mani mani nan kazanta ce wadda yake hitowa gaban namiji a- a tsugun namiji da kuma gaban mace kuma Allah ce ya khuruju min baina sulbi يخرج من بين الصلب والترائب Allah ya ce wa'annan ruwan ho kazanta wato suna fitowa ne a gab- a- a tsakanin gaban mace da kuma mi wato da tsotson namiji to Allah ya ce daga su ne muka halitta dan annabi Adam shi yasa Allah ya koma can al insan Allah ya ce hal ata alal insan هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا na'am إنا خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Allah ce hal ata ata alal insani ai ata alal insani hakikan ya zo wa dan adam hinun min dahari wani lokaci na zamani lam yakun mazkura bai kasance abin ambato a duniya ba ma'ana an taba samun wani lokaci a duniya wanda kai baka a cikin duniya balantana a kira sunanka sai Allah ce inna khalaqnal insana lalle musu Allah mu ne muka halicci dan annabi Adam mutum kenan min nutfa daga digon mani mani ne Allah ce amshajin wanda muke tsayawa mu gauraya wanda ake cakuɗa shi a yi miskinsa tsakanin maniyin mace da maniyin namiji Allah ce naftali hidan mu jarabe ka faja'alnahu sami'an basira sai muka sanya kan mai ji mai gani to shine Allah ya ce wato min nutfa thumma min nutfa sannan muka halicce ku daga mi daga digon mani kana cikin digon mani sai Allah ce thumma min alaqa thumma min alaqa sannan kuma maniyin nan idan ya kwana kwana arba'in Allah ce sai mu juya shi kuma sai mu koma mira shi mi a alaka ya zamanto gudan jini bayan gudan jini fa thumma min mubghatin mukhallaqa Allah ce summa min nutfatin eh, mukhallaka summa min mudghatin mukhallaka bayan ka kasance wato gudan jini a cikin cikin mahaifiya sai Allah ce sai mu ƙara juya wannan maniyin da yana mani sai ya kuma mi jini daga jini sai Allah ce sai mu mayar da shi wato ya zamanto tsoka wadda ke mukhallaka wadda ta zamanto abin halittawa sai Allah ya ce wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum sannan kuma akwai wata tsoka ta ba a cika halittar ta ba ma'ana waton halittar da Allah subhanahu wa ta'ala bai yi da halittawa ba idan ya zamanto Allah ya kaddata cewa wannan cikin ko kuma wannan jaririn ba zai kai labari ba ba za a haife shi ba sai a yi bare shi kenan gairu gairu mukhallaka kenan to Allah ce kaji matakan da aka biyo aka halice ka kana digon maniyi daga maniyi sai ka koma jini daga jini sai ka zamanto tsoka tsokan ma gashi biyu ce akwai wadda Allah yake idan aka tattara halittarta sai ya zama to gashi ya ci bayan ya kai kusan wata ya ci ka mutum sai a hura masa rai akwai wanda kuma bai kai ba Allah ce ghairi mukhallaqa wanda ba a ba cika halittarsa ba ma'ana bai cika cikakken mutum ba amma sai mahaifiyarsa ta yi ni ta yi barin sa to Allah ce haka muka yi muka halci da annabi Adam sai Allah ce linubayyana lakum
linubayyana lakum Allah ce dan mu yi muku bayani mu karantar da ku dan kai dan annabi Adam ka san ya kai ka zo duniya ta wace hanya ka bi ya ne asalinka don ka rage takama da girman ka a doron ƙasa sai Allah ya ce
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى Allah ce wani kirru fil arhami ma na sha'u ila ajilin musamma hakikan muna tabbatarwa a cikin mahaifiyar mace mu kare mu tsare mu tabbatar a abin ila ajalin mu ma na sha'u abin da muka ga dama ila ajalin musamma zuwa wani lokaci na daban wato shine lokacin da za a tattara halitta dan annabi adam har ka zo duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin ibn mas'udin Allah ya kara masa yarda yace حدثنا رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منزن الله tsira da amincin Allah ya tabbata gare sa ya ba mu labari yace wa huwa sadiqu al masduq shi mai gaskiya ne ko ba abin da ya kamata a gaskata manzo Allah yace inna inna khalqa ahadakum yujma fi batni ummihi 40 layla hakikan dai daga cikin ku Allah subhanahu wataala yana tattara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 annabi ya ce e thumma yakunu alaqatan bayan ya zama to mani na kwana arba'in wannan mani idan ya ce kwana arba'in a cikin cikin mace sai Allah subhanahu wataala ya juya sa ya koma alaqatan watan gudan jini misal zalika kwatankwacin kwana arba'in ga arba'in ga arba'in dari da nawa kenan dari da ishirin to idan ya yi kwana arba'in kuma na biyu sai manzala ce sun mai kunu mutatun misul zalika sai kuma ya ƙara yin wasu kwana arba'in a ina a cikin cikin mahaifiya wato sai a juya wannan tsokar wannan wannan jinin sai ya kuma muduka tsoka shi ma misul zalika kwatankwacin wannan sai ya kwana arba'in kwana arba'in so nawa kenan so uku ya zama wata nawa wata hudu ko sun mayu ba'af ilaihi malik sai a aiko masa mala'ika fayi umar bi arbi kalimatin sai a umarci mala'ikan ya rubuta masa abubuwa guda hudu bi katibi amlihi ya rubuta masa aikinsa idan ka zo duniya garaji za ka yi ko kuma dan boko ne kafin ka zo duniya an riga an kare bi katibi amlihi aikin da za ka aikata a duniya mi za ka yi a duniya dan takarda ne ko kuma dan kwadago ne kai kafin ka zo duniya an riga rubuta eske za ki yi karatu ko ba za ki yi ba za ki yi boko ko za ki ko ba za ka yi ba wace sana'a za ka yi salulin ne ko kuma harakar shashab wace mi za ka yi ko kuma a'a duk kafin ka zo duniya lejim ne Allah ya riga ya rubuta kayan firiyu ne Allah ya riga ya rubuta kafin ka zo duniya tun kana cikin kwa- wata na biyar a cikin cikin mahaifiyarka ake rubuta wannan wallahi bi katibi amlihi wa rizqihi da arzikinsa in ka zo duniya shinkafa ton nawa zaka ci Allah ya rubuta hatsi ton nawa zaki sha wajen shigire Allah ya rubuta mana nawa zaki ci na garin rogo Allah ya rubuta ruwa millimeter nawa zaka sha an riga an rubuce sannan wa wa ajlihi sannan kuma sefa dala miliyan nawa zaka rika wani kuma jika ɗari wani sallah ce kuma samun jika ɗari kawai duk duniya har sai rayuwar sai ƙare bai wuce rike jika ɗari rashi da kai shi eh wani kuma sallah ce mai ko ba shi miliyokin ne kawai anan ba shi su haka Allah yake yi wani kuma sai Allah ya ce kuma wa ajilihi da ajalinsa yaushe zai zo duniya yaushe za a yi shi sannan kuma yaushe zai bar duniyar na nawa kenan na uku wa shaqiyun aw sa'idun wai dan wuta ne ko dan aljanna wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi to shine kaga wannan hadisi ya fassara aya da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin idan kuna cikin kwankwanto kuna shakka game da tashin alkiyama sai Allah ya ce fa inna khalaqnaku mu su Allah mu ne muka halitti baban ku annabi adam min turabin daga ƙasa summa min nutfa sannan kuma ku kuma ɗiyan annabi adam muka halicce ku min nutfa daga digon maniyi bayan daga mani sai Allah ya summa min alaka sannan kuma daga gudan jini jini daga wannan jini sai Allah ya ce summa min mudghatin sannan muka halice ku muka maida wannan jinin ya koma tsoka mukhallaqatin wanda an cika halittarta wa ghairu mukhallaqa aku kuma da ba cika halittarta ba wanda bai kai ba sai kuma ai barin sa Allah ya ce wani qirru linubayyana lakum dan mu yi muku bayanin ku gane cewa Allah subhanahu wataala shine ya cancanta abota wasa sai Allah ce wani kirru fil arham ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى Allah ce wani kirru fil arhami muna tabbatarwa muna tsarewa a cikin mi a cikin al'arham wato mahaifin nan mata Allah ce ma na sha'u abinda muka ga dama ila ajilin musamman zuwa ga wani lokaci na daban shi ne malamai suka ce wato gaba ɗaya halitta ɗan annabi adam gaba ɗaya a cikin wata shidda an sa maka sheda an ƙida halittarka malamai suka ce idan ka aure mace kuka yi wata shidda da ita ta haifu suka ce ɗan ɗanka ne idan ka aure mace ta haifu bayan wata shidda ɗan ɗanka ne idan kai musu to kai musu ka jariranka suka ce dalili kuma gashi Allah subhanahu wataala ya karantar cewa halittar dan annabi Adam daga fara ta zawwa a busa masar sheda gaba ɗaya duka cikin wata shida ne amma fa idan ta aihu a cikin wata biyar ba ɗan ka bane wata biyar da rabi ba ɗan ka bane Allah malamai suka ce idan ta aihu a wata shida bayan ka kilga wata shida tip ma daga ta aihu bayan kun yi aure suka ce tabbas wannan ɗan ka ne to Allah ce sai mu tabbatar a cikin mahaifa ma na sha'u abinda muka ga dama ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci wanda yake na daban wato shine lokacin aifuwa wata Allah subhanahu wataala zai sanya a wato an riga an rubuta mata lokacin aihuwata ta yi ta aihu a wata na bakwai ta yi ta aihu a na takwas sai dai mafiya yawan ba zai tsaya ba a kimiyyar ta nuna ta zamani ko kuma mafiya yawa wata tara ko kuma ya haura ma wata tara ba sai Allah ya ce
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم Allah ya ce sun nukhrijukum tifla sannan bayan mun ida halittarku bayan ka cika mutum ka zamanto kamili sai Allah ce sun nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku kuna jariri nukhrijukum tiflan sai mu fitar da ku kana mi kana jariri ai da'if kana mai rauni fi badnihi a jikinsa ga ka ka zo a duniya amma a cikin rauni ba za ka iya makanka komai ba komai sai ai maka wallahi ka zo jariri Allah ya ce ba za ka iya wa kanka komai ba kana jaririnka shi sa Allah ya ce da mutane suka suka suke ka kafirce sai Allah ya ce wai dan adam ba zai dibi ba irin yadda ka zo a duniya Allah ya ce ka dibi irin hanya da ka shigo a duniya ai thumma sabila yassara ثم السبيل يسره hanyar da zaka zo duniya farjin ta farjin ma- mahaifiyarka ta wannan fan- ka wannan wurin ka hito Allah ce summa sabila sannan watan hanyar da zaka shigo duniya Allah ce yassarahu sai muka sanwake shi da wurin kamar kashi amma idan ta zo aihuwa sai Allah subhanahu wataala ya juya mata lamuran sai ka ji kamar abin an maida shi taushi sai a dab domin ka samu ka fito duka wannan Allah idan dan ka bisa ne to Allah ce sun manu kharijukum tifla sannan mu fitar da ku watan ku zo a duniya kuna jarirai watan ka zo da'if kana mai rauni fi badinihi a cikin jikinsa wa sam'ihi da jinsa wa basrihi da ganinka wa batshihi baka iya damka haka wa aqlihi baka da kaifin hankali ka zo duniya komai sai an yi maka a baka ruwa kana jari kana kana jariri a baka nono in kai kuka ma ba san me yake damun ka ba sai dai a doka a jijjiga sai Allah ce summa ثم لتبلغوا أشدكم daga nan kuma bayan kaita daga marhala ta jarintaka Allah ta summa litablugu ashuddakum sannan kuma dan ku kai wa mutuka nami na girman ku ma'ana ka samu lokacin zaka je ka balaga ka girma har ma a je ga ka kai ma ka zan angu kaga da Allah yake lamuransa kana jariri gashi kuma sai Allah subhanahu wataala duka ri'ayar yanzu ka ribi mace idan ta aihu nonon da ke take ba yaro a kwana arba'in na harin sinadarin nonon ya sha bamban da sinadarin da ke da kwai nono bayan kwana arba'in a kowane zango na shayarwa na watannin yaro kowane lokacin ana ƙara ma abin vitamin Allah yana kiyaye ka dibe da nono yake fitowa wurin da da za ka sa reza ka yanka jini zai fito amma sai Allah subhanahu wataala ya sauke kai abincinka baka iya cin maka balantana shinkawa balantana a baka wasu wat- wani wani ji a'a wannan nonon shine abincinka kuma wannan nonon shine ruwanka shine tuwanka shine namanka duk abin da kake bukata na vitamin a har zuwa z cikin wannan nonon wallahi akwai shi non wato baka idan ka sha nonon baka bukatar ka sha wasu ruwa shi Allah shine ya tsarkake abin wato nonon idan ya fito bangare kusan bangare ne kuma lokaka dibi abin yanayi yanayi ne idan ana zafi sai kaga nonon zai fito da sanyi domin Allah ya san wake maka samu daɗin sha idan ana zahi sai kuma abin ya zo maka da mi da sanyi domin ka za- ka sa- ka samu daɗin mi daɗin sha duka wannan halitta ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma akai akai ana ƙara ma abin vitamin akai akai shi yasa ko a likitoci wannan amusunci ya karantar aka ce ki dan uwa ta ba dan danta nono zalla yana sawar wato kanyin kwakwalwa daga yaro akwai sinadarai halittun Allah subhanahu wataala a cikin wanda ya tusa masu girman gaske wanda dan annabi adam ya yi kaɗan ya gano su abubuwa cikin sa sai dai a kwatanta shi yasa kaga yanzu a likita sai a ce a bar ba yaro mi a bar ba shi ruwa saboda abu- shi kanshi nonon kashi kusan kashi 65 a cikin nonon duka ruwa ne kashi 65 na nonon mace ruwa ne ga ruwansa kuma ga abinci da ke kuma zai amfanar da shi to Allah ce summa nukhrijukum tifla summa litabta- litablughu ashuddakum sannan kuma akwai cikin ku wanda zai kai jarumi zai girma har ma ya balaga har ya aikata wasu abubuwa har ya zamanto akwai littafi a kasa sai Allah ya ce ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر Allah ce wa minkum man yutawaffa daga cikin ku ku diya annabi Adam bayan mu yi wannan gaba da duka cikin wannan aya ce ta Allah subhanahu wataala kiyayewa ce ta Allah Allah ya ce wa minkum daga cikin ku man yutawaffa akwai wanda muke karbar rayuwarsa ai fi halata shababi a lokacin da ke cikin kurciya wa kuwwatihi da karfinsa kana matashi saurayi kana jin kana iyawa a jini a jikinka zaka iya komi Allah ya ce mun kaddarta tun can da dama a cikin cikin mahaifiyarka a wannan shekarun zaka mutu shi yasa malaman psychology ilmin nasu tarbawi suka ce dan annabi adam suka kasa rayuwar mutum a gida biyar suka ce akwai marhalatu tufula akwai marhalatu ma ma baina tufula sannan kuma akwai marhalatu watan almurahiqa sannan akwai marhalatu rushd rushd sannan kuma akwai marhalatu wata arrujula sannan akwai marhala ta shekuka yaro ta yana karib daga zero daga watan da aka aihe ka zawwa wata shida cikin wata marhala kake zuwa shekara shida daga wannan shekara shida zuwa shekara biyu ka shiga marhalatu ma bai tufula daga wannan shekarar ma bai tufula sha biyu zuwa kai sha takwas gaba ɗaya kana cikin marhalatul murahika shidaniya marhala shidaniya lokacin yaro yake gagarin mutane ko daga sha biyu yawar ya kai sha biyu zuwa sha takwas zai ga shi gashi dan duniya duniya dan banza banza haka gashi dan da cikin unguwa ya addabi jama'a to wannan su suka ce marhala shaitaniya daga wannan marhala zai shiga marhalatul rushd marhala ta shari'a in kaga mutum bai tagara a nan ba to sai Allah ya sauke shi idan mutum ya wuce 18 zuwa 35 kaga bai natsu ba to akwai bayani to marhala ta rujula mutum ya cikakken namiji daga shekara 39 zuwa abin da ya sama zuwa shekara 40 shekara 35 afan zuwa shekara 45 har zuwa 50 da an ba 50 baya to an shiga marhalatul shekuha marhala ta tsuha ruwa daga nan kuma sai a yi sai zuwa kabari e daga nan kuma sai kabari to shi da Allah ya ce wa minkum man yutawaffa daga cikin ku diyan annabi adam akwai wanda Allah subhanahu wataala ya kaddata wa mutuwa a lokacin mi shi watan shababi ke shi lokacin kurciyarsa sai Allah ya ce wa minkum man yuraddu wa minkum man yuraddu ila arzalil umur Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umur daga cikin ku kuma akwai wanda ake mayarwa zuwa ga makaskantar rayuwa shine mutum ya tsufa ka ba sittin baya abinci sai an baka in ka hitsari ma sai an wanke maka bayan gari zuwa tamanin ɗari kaga an kai kasance da rayuwa ko da ɗan gari zai gaji da kai ka juyo ka bai wa ɗari baya ba ka iya biya ma kanka in za ka je matsaye idan ka biya ma kai bukatar ka ba za ka iya wanke ma kanka ba sai an wanke maka ba za ka iya tashi sai an tara ka ba abubuwa ga sunan na rayuwa to kaga an kai makaskancin rayuwa kenan an tsuha ma'ana kenan ai ashekuha wal haram wad da'af an tsuha ga tsuha sannan kuma ga shi jiki yayi ya saki sannan kuma ga mi ga rauni na kasusuwa sannan kuma haka ma hankali adam idan mutum ya tsuha hankalinsa yake komowa kamar na yaro sai ga idan tsoho ya tsuha to da shi irin yadda kaga yaro shi na sarbe yana karami haka zaga yana komawa sai wanda Allah ya kiyaye ba ku lura ganin ba Allah ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umur akwai wanda ake mayarwa zuwa ga makaskantar rayuwa shine tsufa ya kai ya tsufa wanda abubuwan bai yi kansa komai sai an yi masa kamar da Allah ya ce daman ya ga yadda yake halci da annabi Adam Allah ce Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'd da'fin quwwa Allahu allazi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'd da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'd quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma يشاء وهو العليم القدير الله يتي الله الذي خلقكم الله شيني وند يهلتيكو من ضعف daga rauni kuna masu rauni kuna jarirai kenan sun maja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan Allah ya sanya bayan marhala ta da'af ta rauni sai Allah ya sanya kuma kuma quwwa sai ya saya maka karfi ga ka matashi ka iya ka ruga da gudu ka dauki duka abin da kake bukata sun maja'ala min ba'di quwwatin da'fa sannan kuma bayan karfin abin da zai dawo baya shine kuma rauni zai zo sai Allah ya ce wa shayba kuma bayan raunin sai kaga furfura ta canza kawai da kan kana gashin kana baki ka ta shaho yambo Allah ya saka dukkan bata garin ga da yambo Allah in dai ta zo sai ta zo kawai shikenan wa shayba sai ta fito Allah ce ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir Allah shine wanda yake al-alim masani kuma al-qadir wanda ke kaddata abubuwansa to Allah ya ce da kai la ya'lamu min ba'd.
لكي لا يعلم من بعد علم Allah شيئا ce likai la duka wannan muna shi ne domin ya zamanto ba zai san wani abu bayan ilimi ba watan ya koma can da gashi da kaifin kwakwalwa ga hankali amma lokacin da tsufan ya zo to Allah ya ce ba za ka gane komai ba a rayuwa sai Allah ya ce وترى الأرض هامدة Allah ce za ka dinga ganin ƙasa wato hamida matacciya busasshiya ta bushe ta kankashe na'am فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت Allah ya ce fa'iza an zalna alaihal ma yayin da ƙasa ta bushe sai muka sabkar mata da ruwa Allah ya ce ihtazzat za ta girgiza ai ta harrakat za ta motsa warabat sannan kuma za ta mi za ta bayan ta wasan ta ta motsa sannan kuma za ta kumbura sai Allah ya ce وأنبتت من كل زوج بهيج sannan kuma za ta fita da wata min kulli zaujin bahij daga dukkanin wani zauj asnaf wato nau'i nau'i na abin da ƙasa take iya fiddawa Allah ya ce bahij ai wato hasnul manzir abu mai kyawun kallo Allah ce wa idza anzalna alaiha alma kadibi watar al-arda wannan dalili ne inji malamai suka ce ta Allah subhanahu wataala yana na cewa ashe mi ta dan annabi adam ba wani abu bane bayan ka mutu a tara ka ba wani abu ne Allah ta kadibi misali yadda hankalinka zai ganewa kadibi kasa hamida ta bushe ta kaikashe Allah ce fa iza anzalna alaihal ma kadibi lokacin da duk ruwa suka sabko akan kasa Allah ce ihtazzat kasan za ta girgiza warabat za ta kumbura warabat eh, wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ga za ta fitar da tsirrai duk wani abu na nau'i nau'i na tsirrai nan kaga yakuwa ta hito nan alayyahu nan ka sa haɗi su hito nan ga wake ga dawa duka wake wannan Allah subhanahu wataala to malamai suka ce yadda kaga Allah subhanahu wataala ya kawo wannan misali to kamar haka ne ma'ana dai mutane lokacin da ba ku sai aka same ku a duniyar bayan kun kun zo a duniyar kamar wato ruwan da za a yi shi ne kun eh, bushe da kuka kai kamar shi ne mutuwa kuna mutuwa kuma shi ne sai Allah subhanahu wataala ya sa a yi busa sai ku tashi to wannan tashiwa kuma shi ne tashi alkiyama kenan shi yasa dan annabi adam da yayi wawanci da suka kafirce shi ne Allah ya ce kadibi yadda mutum yake buga mana wasan misali wanda siya halka ya manta da aka halice sa أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه yace قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة na'am وهو بكل خلق عليم Allah ya ce wadaraba lana masalan alam a- awalam yara al-insan ashe yanzu dan annabi adam ba za ka lura ba ka dibi annallaha أنا خلقناه من نطفة musu Allah mu ne muka halice ka min nutfa daga digan mani na'am فإذا هو خصيم sai مبين ga ka kana kusuma kana jaye da Allah subhanahu wataala kuma kana bayyana da kusuma ka da Allah na'am وضرب لنا مثلا ونسي خلقه har ka zo kana buga wasu misalai wanda kai kanka hankalinka baya gana sa wanda siya halka ka manta halittar ka me yake cewa قال من يحيي العظام وهي رميم wai abin da yake tambaya man yuhyil izam wake raye da kasusuwa wahiyar ramim bayan wannan kasusuwan sun narke sun daskare a cikin ƙasa sai Allah ya ce قل يحيي الذي أنشأها أول مرة na'am وهو بكل خلق عليم Allah ce kul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kaga halittarta tun ba ta wannan shine zai raya da shi wanda ya halicce ka tun ba ka allazi aujadaka min al'adami tun ba a yi ka ba ya samar da kai har yi ake kaddata za a samu cikin ka har za a samu ka suna Muhammad ko Ibrahim har ka zo duniya to wannan Allah Allah da yayi wannan abin shi yake da damar idan kuma ya kashe ku ya ƙara mayar da ku زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا qul bala قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم نعم.
وذلك على الله Allah يسير ce za'amal ladina kafaru kafirai ho suna zaton sun yi zaton cewa allan yub'asu ba za a tada su ba wasu a tsammani idan an mutu an mutu kai babu tashin kiyama Allah ce kul ka gaya musu la tub'asunna wallahi sai an tada ku ya manzo Allah kul bala wa rabbi ka gaya musu ina rantsuwa da ubangiji na la tub'asunna wallahi sai an tada ku summa la tunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin abinda kuka aikata a na duniya in kun aikata aikin kwarai kun gani idan kun aikata mummuna Allah ya ce kun gani wa zalika ala Allah yasir tada ku abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala yadda ka san idan ruwa sun sabko suka bugi kasa tsirre suka fito to haka wai da ka san wannan abin bai da wuya a gun Allah Allah ce wa zalika ala Allah yasir mu tada ku mu gangame halittar ku Allah ce wallahi abu ne mai sauki a gun mu abu ne mai sauki Allah ya tada halitta wato ya tada halitta da annabi Adam abu ne mai sauki ka Allah ya ce wai ka dibi da halittar sama da halittar ku wanne ne ya girma لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس wai sama da ƙasa da su da mutane wanne ne ya halitta sama da ƙasa da Allah ya halitta ka dibi sama gaba ɗayanta babu da take da gimshiki baka taɓa ji an ce ta tsage ba balantana a kira ma- ma- majalisar ɗinkin duniya tsinke ta ko kun taba ji ko kuma a ce ga ta can za a ce a yi mata laso ko kuma za a je a wato ana buƙatar a yi mata kuskurima ko kuma za a canza ta duk fentirkin gidanka duk tsayin duk jimawarsa a kun alaɗe sai wata sai ka canza sa haka ne ko baka bane to amma fa sama fa ka taba ji an ce ga wani ta an samu wani gari an samu matsalar sama ga ta can ana shawarar za a zo a canza ta Allah ce la khalqu samawati wal ard yanzu halittar da sama da muke yi sama da ƙasa muka daidaita su da shi da halittar mutane wai wanne ne ya girma ka san ka- kai ne ka san san mu tahi wurin halittar sa annabi adam to Allah ya ce yadda muka halicce ku haka zamu yi da ku wallahi la tub asunna za a tada kowa cikin kabari summa la tunabba'unna sannan kuma za a baiwa kowa labarin aikin da ya aikata a duniya Allah ce wa zalika ala Allah yasir yin wannan abin yin wannan abin a mai da halittar ku abun Allah subhanahu wa ta'ala bane mai sauki yanzu ka ji misali sai a ce bature da yayi moto da ya yi moto sai a ce ka kai gyara shiga su gyara maka shi shi wai ya kera shi ya kera shi sai ka ce to bari ka kai shi gyara kuma sai a ce ya ki gyaruwa ko kuma a ce a kunce shi a maida shi wai shi da Allah da wanda ya kera shi in ka ce ya hada maka shi akwai wuya ba wuya Wa- ka dibi dan annabi adam mutum wa mutum ne Allah ya halitta amma sai ya baka ilimi na mi ya aka san cikin ka bai da lahiya ana iya gano wani abu to ka dibi Allah da ya kowa da kowa to Allah ya ce waton لكي لا يع... وتر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذات fitar daga tsirrai nau'i nau'i zaga abubuwa da dama suna fitowa cikin ƙasa wasu sai kun shuka wasu kuma ba sai kun shuka ba sai Allah ce zaujin bahij kuma abu wanda yake bahij wato hasnul manzar abu mai kyawun kallo kyakkyawan abu sada kuma ga kyakkyawan iska ai a damuna kowa yana buƙatar ya kalli yanzu ka dibi ko kuɗi gare ka kai kokari ka shuka shuka a cikin idanun gidanka domin ka dinga mi ka dinga kallon tsirrai masu fitowa ko to Allah ce wannan abu ne mai sauki abu sai Allah ya ce ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير Allah ya ce, Zalika bi anna Allah huwal haqqu lalle wannan fa ana nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wani ke shi ne gaskiya. Wa anna wa anna أنه يحيي الموتى sannan kuma shi ne wanda yake raye da matattu bayan kowa ya mutu wa ke raye da su shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu وأنه على كل شيء sannan قدير kuma yadda lamar yake wa annahu ala kulli shay'in qadir shi Allah akan dukkanin komi qadirun ne mai iko ne Allah akan komi mai iko ne ba abin da yake gagar Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai iko ne akan dukkanin komi shi ke raye da matattu bayan an mutu ya tada kowa daga cikin kabarinsa sannan kuma shi Allah mai iko ne akan dukkanin komi sai Allah ya ce وأن الساعة لا ريب فيها sannan wa annas sa أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah ya ce wa annas sa'ata hakika ita alkiyama atiya me zauwa ce za ta zo la raiba fiha ai la shakka wa la raiba fiha babu kunkunto a cikin tashin alkiyama tabbas da Allah ya ce Allah alkiyama za ta zo Allah ya ce atiya za ta zo la raiba fiha ba a kunkunto ba shakka a cikin tashin alkiyama wa anna Allah yab'athu man fil qubur hakikan Allah subhanahu wataala yana tada wanda ke cikin kaburinsa alkiyama za ta zo za a yi tashin alkiyama sannan kuma waton Allah subhanahu wataala zai tada duka halittun duk duniya gaba daya shi da Allah ya ce wa akhrajatil ardu athqala وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
Allah ce wa akhrajatil ardu athqalaha idan aka yi busa ta tashi alkiyama akhrajatil ardu athqalaha kasa za ta fitar da naunayoyin da ke cikinta na mutane da ma'adani gaba ɗaya za ta fitar da su duk abin da ke cikin kasa kasa za ta fitar da shi inji Allah subhanahu wataala duk yauni da ke samu cikin kasa na kaburra na mutane da duk wani arziki da ke cikin kasa Allah ce za ta fitar da shi ونفخ في السور na'am فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون Allah ce wani fi hafi su yayin da aka yi busa a cikin kafo to za ka ga mutane gaba ɗaya suna fitowa ila rabbihim yansi da zuwa ubangiji za su tahiya قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا- هذا ما وعد الرحمن نعم.
وصدق المرسلون a lokacin da aka yi tashin alkiyama kafirai wa'anda ba su bi Allah subhanahu wa ta'ala ba wa'anda ba su su bauta wa Allah ba wayanda su bi addinin Allah ba ba su yi musulunci ba aka ce Allah ya ce ya ce ga abin da ba su take bukata aka ce ta ji tsoron Allah ki bi aure ki ji tsoron Allah ki ma uwaye biyayya kai kunna uwar shaggu da karantarwa da ake maka Allah ce a inin alkiyama duk azzalimin da ya zalunci kawunsa wanda bai bauta wa Allah ba zai ce ya wailana ya ceton mu man ba asana min markadina wane ne ya tada mu daga cikin wurin kwancin mu yanzu muna kwana mu lahiya lau ka ji wai ɗan jahannama shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace yayin da mutun ya mutu dan annabi Adam idan ka mutu idan aka sanya ka a kabari idan aka sanya ka a kabari aka liƙe mutane suna juyowa manzala ce wallahi ana tada sa yana jin tafiyar kukan takalminku lokacin da muka kuka kai mutum makabarta kuka liƙe kuka sanya masa wannan kankatsan kuka ka ƙasa da annabi adam wallahi ya kamata mu koma wa Allah ka dibi idan ka je makabarta ya kamata ya ramto wa'azi gare mu amma ba mu astuwa wani karamin rami silili za a gina a sa mutum bayan an kaka za a kawo wasu itace a dora a matse masoyinka abokinka wanda nan duniya shi kake ba a je kuɗi shi zai ce ga wani rami can a sa ice nan a ƙara likewa za a ɗauko laka laka kananka uwarku guda ubanku guda zai ce wancan wurin akwai kafa a ƙara like ta bai dan yi cewa ɗanyaya sai a ɗauko busassa a ƙara tura maka ɗanɗanka da ka haifa a cikin kashi zai ɗauko dutsuwa yana kewaye ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai ce idan kuka yi da wannan aikin kuna jiyowa za a tada shi manzala ce wallahi yana jin tafiyar takalmin ku a wata ruwaya kuna wanke hannayen ku yana jin ku sai dai ba da mai mai damu ku mala'ika je ko te guda biyu za su zo masa mala'ika guda biyu za su yi masa tambaya guda biyu a wata ruwaya tambaya guda uku a wata ruwaya guda hudu za a tambaye shi man rabbuka ma dinuka wa ma za ta qulu anir rajul alladhi busa fiku man rabbuka waye addinin waye ubangijinka ma dinuka miye addininka ma za ta kulu anir rajul ladhi bu'sa fikum game da mutum da aka aiko a cikin ku me zaka ce game da shi manzon Allah ya ce mutum mai imani sai ya ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah ubangiji na shine Allah ya ce ta amsa ta ce diniyal islam addini na shine addini na musulunci wanda aka tuwa ya ce Muhammad huwa Rasulullah shi manzon Allah ne daga nan sai mala'iku su ce masa ka dibi hannunka na hauni yana diba sai ga jahannama tana ta tafasa sai ya kuwa ya ce ba na ba da amsa ba a ce da baka ba da amsa ba da can ne gidanka amma yanzu kalli hannunka da dama yana kalla sai wani turare ya tarbe su daga aljanna sai mala'iku sai masa kai kwana irin kwana an gaye kai kwana irin kwana an gaye la khawfun alayka ba jin tsoro gare ka ka san ango idan daren farin ya zo wato tutte oke miya bil miya shi dan libi ya tutte oke amma mutum wanda yake fajiri wanda bai bauta wa Allah ba idan aka tambaye sa man rabbuki miji ya ajiya ta sace kullun zage uwashi take yi ta zage uwashi ta zage uban shi ita a zaman auren ba wani abu mai kyawu daga cin mutunci sai zuba a dashi ta aji ba ta bi Allah ba ba ta bi mijinta ba ba ta yi sallah ba sallah ita kanta an ta wajen biki sai wanda gani ita kullum hada take yi aka tambaye ta marar buki ba ta bi Allah ba Allah bai sai ce ha ha ha la adari ban sani ba mala'ika suna rike da wani kulki na jahannama ya haifo to girma mulki da jahannama ake shi manzo Allah Allah ce za su tsaka kansa za su narka masa shi manzo Allah ce sai ta je can kasan kasa ta bakwai sai mala'iku su tambaye ya ke kasa zaki koyi makiyin Allah ta ce wallahi ban iya ba ta amayo shi a mata dai zai muke son tambaya ta biyu ma dinuki addinin ki ta ce ha ha ha la'adari ban sani ba la'adarin ki sai a mata na biyu sai ta je can kasan kasa ta bakwai a ƙara halbota tambaya ta uku man nabi ki waye annabin ki ha ha la'adari ban sani ba ai mata na uku daga nan homan zala ce to za a kama mata wata shimfiɗa daga wutar jahannama Allah ya sauwake akwai macijin jahannama akwai kunama ta jahannama annabi ce ƙasa za ta matse ta a cikin kabari sai a wazun dama sun koma hauni kullun cikin musiba kullun ƙara ake yi to shine idan aka tashi kiyama ire-iren wa'annan mutane sace man ba'athana min mar قالوا من بعثنا من مرقدنا wallahi tashi kiyama musiba yake da kai kalu sai su ce man ba'athana min marqadina wai waye ta damu daga cikin barcin mu muna barci lafiya lau wai kaji da kunama ta jahannama wai barcin ta lafiya lau ba a ma fara hisabi ba firgita ta tashi kiyama kau aka samu ba a ma fara hisabin ba balantana a shiga aljanna ko kuma wuta a'a man ba'athana min marqadina musiba kawai ke da kai cikin tashin kiyama ta hi azabar kabari wallahi musiba kawai ta tashi kiyama ta yi azabar kabari sai mala'iku su ce haza
هذا ما وعد الرحمن
Na'am.
وصدق المرسلون mala'iku za su ba su amsa su ce haza ma wa'adar rahman wannan shine abinda mai ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala yayi tanadi sannan wa sadaqal mursalun manzani su yi gaskiya an karta da ku addini amma ba ku bi ba Allah ya kare mu وقال الإنسان ما Allah لها ya ce zai tambaye shi kafir ya tambaye kasa malaha wani ya same ki muna kwance lafiya lau ki fita da mu me ya samu sai Allah ya ce يومئذ تحدث
a أخبارها ranar ne Allah ya ce to hadithul ardu akhbaraha rana za ta bada labarinta cewa an yi kaza da ni wane da wane su suka sai huri kaza aka yi gidan giya da huri wane da wane su suka sai huri kaza aka suka bude gidan mata wane shi na gina gida villa ya ba karuwa ta rike bisa garan ana zina na sa maka Allah subhanahu wataala Allah ya ce kasa za ta bada labarin duk abin da aka aikata da wane da wane sun tai wajen wa'azi da wane da wane sun yi sallah da wane da wane su suka taru huri kaza a daidai huri na huri sama garan huri kaza suka mitin kokarin taushe addinin ka ya Allah wasu kuma su yi sace sace duk za ta bari wane shi yayi kaza da ni bisa ni da hanya kaza ya biyo bisa garan suna kallon sa ko baka da dama ka kare ta dama hoto ne za a kawo ko hoto ne za a ka kamar kamera sai a ce kalla wa ya gata wannan abin da kuma ka kai ne ba wata cewa shi sa Allah ya ce fala yu'dhanu lahum fa ya'tazirun فلا يؤذن لهم فيعتذروا ba amma baka damar balle ka kawo hanzari balle ka kawo uzuri ba amma baka dama alkiyama Allah ya sa mu dace to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anna sa'ata atiya tabbas alkiyama wallahi sai ta zo sai ai tashi alkiyama la raiba fiha ba shakka ba kunkunto a cikin ta sannan wa anna Allah yab'athu man fil qubur Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tada abin da ke cikin kabura duk kabari kowa zai fito wa kowa zai fara fitowa shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi zai fara fitowa sannan sauran mala'iku da ba- a- a- annabawan Allah kuma kowa zai fito tsirara babu riga ba wando balantana hijabi balantana niqabi balantana susat kowa ka zai fito Aisha radiyallahu ta'ala ta ce ya manzo Allah yanzu ga suriki ga sarkuwa tsirara annabi ya ce wa ke Aisha musiba ta alkiyama ba za ta baki dama mutum ya tsaya ya tunan cewa wai shi mabiya da tawahi halin da ake ciki na an kai halin ha'ula'i ba za ka iya diba jikin ka maka gane cewa baka da tufafi ba saboda irin musibu ta alkiyama sai Allah ya ce ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Allah ya ce wa minan nasi ana samu daga cikin mutane akwai fa daga cikin mutane man yujadilu fillahi wanda yake jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala bi ghairi ilmi ba tare da wani ilimi ba wala hudan ba wata shari'a wala kitabin muni ba wat- ba wani littafi wanda yake haskakawa wanda yake bayyana lamurra wa minan nas daga cikin mutane Allah ce man yujadilu fillahi akwai wanda yake jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala bi ghairi ilmi gashi bai da ilimi amma sai dinga musu da ayoyin Allah subhanahu wataala shi yasa wallahi ƴan uwa mu kiyaye a ce maka Allah ya ce ka dinga musu maganar Allah subhanahu wataala duk wanda zai karyata da magana ta Allah ko magana ta manzon Allah wallahi ya fita daga da'ira ta addinin musulunci shi yasa wato mu dinga kiyayewa akan halussan mu halshe abu ne wanda ke da tsada abu ne wanda ke da girman gaske magana kakin ta fito kake da dama kake da iko akan ta amma idan ta kuso ta fito to sai dai ta yi hukunci akan ka ba dai ka hukunci akan ta ba idan magana ta fito a bakinka ba za ka da dama ba ka iya mera ta kafin ta hito kake iya kula ka san me za ka gai shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana ya ce ma'azu bin jabal ya ce kufa alaika hasari kai wannan sai annabi ya kama harshensa sai ce ya rasulullah yanzu za mu rike a inna la mu'akhaduna bima natakallam bihi yanzu za mu rike abin da muke magana da shi sannan bace tsaklatuka ummuka uwarka ta yi barinka mahaifiyarka ta yi irshinka yanzu ma'azu kana tsammanin za a sanya mutane cikin jahannama dalilin aikin da jikinsu ya aikata ai da kaga mutum jahannama annabi ya ce halshe sai kai sa halshe an tabe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wai me yake kai mutum jahannama direct ba sassauci annabi ya ce al-lisanu wal farsh halshe da farsh halshe halshe da shi ake shiga musulunci da shi ake barin musulunci shi yasa ƴan uwa wallahi mu dinga rike halussa mu musamman ma akan sha'ani addini kar ka je ka ga abin da baka da iko akan sa baka da ilimi akan sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu minan nari duk wanda yayi min ƙarya yace na ce kuma alhali ban ce ba da gangan kuma annabi ce to falyat tunhuri yayi kokari ya nemi cikin jahannama ya leka jahannama ya dibi wurin da ya kamata ya zauna duk wanda zai kawo abinda manzon Allah bai ce ba ka ce wannan abu ne addini na annabi ya ce alhali ba hadisi sahihi wanda ke nuna wannan manzon Allah ce tun huri ka yi kokari ka nema maka kanka huri a cikin jahannama Allah ya sauwake sai Allah ce sani ya tafi ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله نعم.
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق Allah ce sani ya itfihi li yudilla an sabilillah lahu fi dunya khizyun wa nuziquhu yawm al-qiyamati azab al-hariq wato wa'annan mutanen masu gai abun ba tare da ilimi ba Allah ce suna karkatar da watan kotekin nan su jikin su game da gaskiya ai mu'ridin mustakbir mustakbirun anil haqq na farin ga girman kai mutum da ke takama yake haka haka me yake nuna wa girman kai kenan to Allah ce sani ya itifihi yana bangarar da watan jikinsa yana maida jikinsa a wani bangare guda ai mustakbirun anil haqqi idza du'iya yana mai girman kai game da gaskiya yayin da duk aka kire shi zuwa da gaskiya Allah ce ba kuma yawa liyudilla an sabili an sabilillah domin ya batar da mutane akan hanyar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce lahu fi duniya khizyun yana da yana da a duniya walakanci za mu ɗanɗana masa walakanci duk wanda yake da girman kai Allah ce za mu ɗanɗana masa walakanci na rayuwa sannan wa nuziquhu yawmal qiyamati azab al hariq mu ɗanɗana masa irin alqiyama azaba ta walakanci Allah ya kare mu a duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai hala shi da kaskanci na rayuwa wahala ta rayuwa mutum mai girman kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر baya shiga aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai girman kai da dai kwara azzarra girman kai rawanin tsiya girman kai ba tabi'a bace ta mutanen kirki amma za su mutum ne mai tawadu mai kaskanta da kansa wata ranar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya to irin ya haita bakin daji haka sai ya game da wata tsohuwa ta yi itace sai ya amsa mata wannan itacen sai ya dora a kansa suna tafiya sai da ya kawo mata gidan da za ta sauka sai ya aje ta ce ta kira shi zo ya ce na ganka mutum ne wanda kake da waton kyakkyawar ɗabi'a ga ka yaro da kunya kuma da ladabi to wallahi akwai wani sabon mutum da ya hito shi na batar da mutane game da gaskiya wai shi muhammadu wai shi manzon Allah na irin waɗannan mutanen fitane fitane suke jayowa ka raba kanka da su annabi sallallahu alaihi wasallam shi ita ai ne muhammadu sai abin da ake gai ba shi bane eh an ce mutum ne mai girman kaza mai kaza da kaza da kaza ashe ba shi bane daga ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulaka rasulullah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne shi yasa wallahi idan za ka yi da'awa to ka ɗauki sifat ana buƙatar mutum ya yi mi ya yi koyi da manzo Allah sallallahu Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر na'am وذكر الله كثيرا Allah ce hakikan ya zamanto abin koyi gare ku ko kyakkyawan koyi idan za ka yi koyi ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhir to da haka sai Allah ya ce thaniya itfihi yana mai karkatar da watan bangaren jikinsa liyu dilla domin ya batar an sabilillahi game da hanyar Allah game da bin tafarkin Allah subhanahu wataala ka samu cikin abokananka akwai wanda idan kana masa nasiha wani mu je wajen wa'azi sai ce ka kai ya shi kenan yau wallahi yau re- akwai riyal tana buga balo zai ce maka wallahi yau bar sake buga balo kaga yana ka zauna mana mu dan sha shagali a zauna a yi kallon balo ana wa'azi wai zai tsaye kallon balo ثانيا عدسه wani kuma ka kira shi zuwa ga hanyar Allah za a ce kai ka da kika ta taya kullum kana taya wajen wa'azi ba ko dala ka tsaya ka hoke shago to ana samu wa'inda mutane suna kokarin batar da bayan Allah akan hanyar- hanyar Allah to Allah ce ire-iren mutane masu girman kai Allah ce suna da wata rayuwa ta kaskanci a rayu a duniya sai ta nema amma babu albarka Allah ce kuma a lahira wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq za mu dandana masa azaba azaba ta mi ta gobara wannan Allah subhanahu wataala yayi bayani da ma da mutanen manzon sallam kafiran makka Allah subhanahu wataala ya karanta da su manzon Allah ya musu wa'azi amma ba su bi ba ba su bi karantarwa ta manzon sallam ba idan ana musu wa'azi ana kata da ayoyin Allah suna girman kai sai su juya da girman kai Allah ya kare mu sai Allah ya ce
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ce zalika da Allah ce wani nuziquhu wa nuziquhu yawmal qiyamati azab al hariq za mu dandana masa azaba ta walakanci ai ta radadi me ta gobara a alkiyama sai Allah ce zalika bima qaddamat yadaka wannan sakamakon abin da hannayenka suka gabatar a rayuwar duniya kenan sakamakon aikin da ka aikata wallahi iya shagalinka iya kudinka iya aikinka iya aikinka a duniya iya samu ladaka a aljanna iya shagataka ka a duniya iya matsayinka a cikin jahannama Allah ya sauwage ko a jahannama mataki mataki ne to Allah ce zalika bima qaddamat yadaka wannan sakamakon abin da hannayenka suka aikata ne a rayuwar duniya wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunta bayu sa ko daya Allah bai zalunta bayu wa anna Allah laysa bi zallami lil abid uslubin da Allah subhanahu wataala ya dauko tun daga ya ayyuhan nas malaman balaga suka ce uslubi ne khitabi Allah yana kan mutane wa'azi khutba ne domin su shiga mi cikin tetayen kawunan su su gane abinda manzon Allah yake karantarwa na alkiyama na mutuwa wanda duk gaibi ne amma tabbas wannan abubuwan sai sun faru Allah ce wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance ba mai zalunta bayun sai ina jin nan ya kamata mu kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أنزل بركاتك في بلدنا توا اللهم ربنا حافظ آل توا من كيد الماكرين اللهم ربنا حافظ آل توا من شر المنافقين اللهم ربنا ارفع درجة أهل تاوى اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين في تاوى وأذل الشرك والمشركين في تاوى وانصر مجاهدونك في تاوى ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا اغفر لأبينا الهج أحمد اللهم ربنا اغفر له وارحمه وآفيه وأف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله وأوسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ربنا اجعل أبينا الهج آمد من أهل الجنة الفردوس ولا تجعله من أهل النار اللهم ربنا اغفر لآبائنا اللهم ربنا اغفر لأمهاتنا اللهم ربنا اغفر لهم وارحمهم وآفيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ربنا اجعلهم من أهل الجنة الفردوس ولا تجعلهم من أهل النار ربنا ربنا ربنا تقبل دعاءنا يا مجيب المضطر إذا دعا أنت قلت وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنت قلت قال ربكم ادعوني أستجب لكم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين